دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجعل بآياتنا إلا كل ختار كفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a ƙarshen wannan sura da muke ciki suratul luqman yau rana ta litinin sha biyar da wata na ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar wanda ya yi da ashirin da biyar da wata na uku shekara ta dubu da ashirin da hudu يقول الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين الله تعالى يكتب مشركين idan suka hau jirgin ruwa ko ka ce kwalokwalo sai kumfa ta yi zurfe su mana teku ya tada kumfa sai ga kumfan nan tana kokarin rufe su to a wannan lokaci za ka kumfan nan ka zola da kamar gajimare za ka zafari ba sai tashi take to da sun ga wannan abin tsoro da allaha za ga suna roƙon allah makulisina lahuddin suna da ikhlasi cikin addini ma'ana ba su haɗa Allah da kowa amma kafin haka in ana cikin jin daɗi da kwanciyar hankali to suna haɗa Allah da wani to amma idan suka ga halaka to a wannan lokaci ba sa kiran kowa sai Allah kaga wanda ke nuna maka bambancin mushrike na farko da na yanzu mushrike na farko in sun shiga cikin tsanani Allah suke roƙo in suna cikin jin daɗi su haɗa Allah da wani amma a yau da tsananin da sauƙin mutane za su haɗa Allah ta kaga kenan shirka su haɗa ita wa'incan na farko a yau ma za a ga mutum mota tana tangar-tangar za ta faɗi ko jirgi zai faɗi amma yana kira wani ba Allah ba su kuma shirkai na da in suka shiga cikin wannan hali Allah kaɗai suke kira to kaga ashe akwai bambancin kafaran da na yanzu falan ma da jahun ilbarri lokacin da Allah ya tseratar da su suka hudu fili faminhum muqtasid zaga a cikin su akwai wani wanda zai zama to tsakatsakiya kenan bai godewa Allah yadda ya dace ya gode Allah ba kuma bai ki godiyar ba gaba daya a cikin wani ko za ga gaba daya ba bai godewa Allah wa ma yajaru bi ayatina ba kowa ke musu da ayoyin mu ba illa kullu khatarin sai dukkan wani mai yaudari don babu yaudarar da ta wuce mutum ya rika musu na ayoyi na Allah Allah ya faɗa annabi ya faɗa amma mutum ya rika musu bai yarda hakan din ba to duk wanda kaga yana haka mayaudari ne macuci ne kafuri wanda yake kafiri Allah kare na'am
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور sosai Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya wanda take tana ban tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku yi tsoron mahalicinku shine Allah ta'ala wakhshaw yawman ku yi tsoron wata rana wannan rana ita ce ranar kiyama wannan rana da Allah ce mu yi tsoron ta domin la yajzi walidun mahaifi bai amfana komi an waladihi ga ɗansa kira wannan rana ita ce ranar kiyama ga mahaifi yana kallon ɗansa a cikin wani mugun hali amma ba zai iya kama shi ɗauki ba a nan duniya idan ka ga mahaifi ya bar ɗansa a cikin irin wannan hali sai ba zai iya ba amma a gobe kiyama mutum ba zai taɓa yarda ya ce zai iya yin wani abu a nan amma ana duniya kan بسم الله mutum zai الرحمن kokarin الرحيم agazawa ga والصلاة ɗansa والسلام على رسول الله
wala mawludin huwa jazin an walidi sha shi ma dan ba zai iya amfanawa ɗansa komai ba a gobe kiyama shi yasa kaga anan uba bai amfani ɗa ba ɗa bai amfani uba ba to wannan rana ita ce ranar ta alkiyama kowa ranar ta kansa yake shine ranar da kaɗai mutum bai tana kowa illa kansa kowa ta yake nafsi nafsi saboda al'amari ne da ke mai girma ya wuce duk tunaninka amma in ana duniya ce uba zai iya ba da rayuwarsa akan kare ɗansa shi ma ɗa zai iya ba da rayuwarsa akan kare ubansa amma ban da gobe kiyamu shi yasa lokacin da aka yi yaƙi na badar hukuma ibn abi ma'id lokacin da musulmi suka gan shi suka bi za su hallaka shi iya tare da ɗan shi suna gudun su tsere sai suka za ta cin musu ɗan ya tsaya don kafin a kashe shi uban shi ya tsere sau da aka ya tsaya ba da rayuwarsa saboda uban shi aka kashe wannan ɗan uban ya gudu amma a ƙarshe shi ma uban aka tara shi aka kashe shi kaga abin da ya sa ya tsaya saboda uban shi sha kenan kafin su kashe ni uba na sha suka tsaya suka kashe wannan ɗa kuma suka tar da uban shi wasu kashe shi kaga ya yi ƙoƙari ya amfani uban shi amma wace shi to ranar gobe kiyama kokari ma ba za ka yi ba bare har ka kai wani labari inna wa'adallahi haq lalle alƙawari na Allah da yayi gaskiya ne alƙawari na tashin alkiyama wanda ake ba da labari ba yau ba wanda mutane suka ɗauka kamar tatsuniya gaskiya ne da kulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamu duk abin da aka ba da labari akwai lokacin da zai tabbata kenan kiyamar da ake ba da labari tabbas ce idan rana ta yi minti ɗaya ba za a ƙara mutane ba tashi za ta yi kaɗai da ɗaya da aka an yi ba a yi ba to lokacin ne bai yi ba to haka nan kuma dukkan wani alƙawari da Allah ya yi gaskiya ne sakamako da Allah ya yi na masu imani na gidan aljanna gaskiya ne ni'imomin da suke cikin gidan aljanna gaskiya ne sakamakon da Allah ya yi na wanda suke marasa imani na gidan wuta da azabar da suke ciki shi ma gaskiya ne to duk gaba ɗaya wani alƙawari na Allah kowane irin alƙawari gaskiya ne fala ta gurran da kuma hayatun duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku domin rayuwar duniya ita ce ta ruɗe mafi yawan mutane za ga mutum kaɗai saboda ji daɗin duniya zai saba wa Allah saboda ji daɗin duniya zai yi ƙarya saboda ji daɗin duniya zai yi munafuci saboda ji daɗin duniya zai haɗa Allah da wani duk abin da mutum ya gana ma zai yi kaɗai saboda ne saboda ya gyara duniya to Allah ya hana ku kada ku yarda rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya ƙura na kuma lahin garuru kadda mai ruɗi shi da shiɗani ya ruɗar da ku abinda Allah ta'ala ya umarce ku ya zo ya ruɗe ku ya sa ku bar wannan ku yi abin da shi yake nufi shi da shiɗani na'am
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
to sai wannan aya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafatihul gaibi abubuwa guda biyar ne sai karanta wannan aya abubuwan da aka zana su a nan biyar su ne ake cewa mabudi na gaibi to waɗannan aya- abubuwa guda biyar ba wanda ya san su to saboda haka dukkan wani al'amari na gaibi haka nan ba wanda ya sani sai wa sai Allah to sai Allah fara zana su yace inna Allah indahu ilmu sa'a sanin kiyama yaji za ta tashi za ta tashi wannan aure Allah ne duk duniya sama da ƙasa da nan munan ƙasa da sama mala'ikai ba wanda ya san Allah ta tashi kiyama shekara goma ta rage shekara ɗari ta rage dubu ta rage me ya rage Allah kaɗai sani sai dai kaɗai abin da aka bayyana mu na cewa alamun tashi alƙiyama amma mu ce shekara kaza ya rage duk duniya ba wanda ya san wannan a sama ba wanda ya sani Allah shi kaɗai ya san lokacin da za ta da alkiyama shi yasa wasu bayan Allah musamman ma wasu da cikin malamai suka samu kuskure wajen fadawa cikin wannan hanya wanda Allah kaɗai ke bakar sarai suka yi wani lissafin lissafin sai suka ce ai duniya shekara kaza za ta yi to waɗannan malamai da suka yi magana akwai wanda magana da ya shekara ɗari hudu da wani abu da ya tashi alkiyama yanzu a yanzu kuɗi ta zai ta wuce akwai wanda ma bai kai hakan ɗin ba akwai wanda ma nashi ya kusa zuwa to duk wani wanda ya saba ce sai ce ga ranar kiyama ko wanda da shi sai aiko ne saboda Allah kaɗai ke banta da tashi a kiyama ko wanda ya san ranar za ta da kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi mala'ikar jibril ya tambaye shi yace mishi akhbirni an sa'a ban labarin kiyama yaushe ne fa qala li samal mas'ul ana bi a'lamu min as-sa'il wane ne abin tambaya akan kiyama har da yi mai tambaya sani da ni da kai duka ɗaya muke kenan ni ba ban sani ba kai ba baka sani sai ce to ban labarin alamun ta ce to wannan ya sani sai ba zana mashi alamun ta shi alƙiyama to saboda haka Allah shi kadai ke banta da ilmi na sanin yau shi ne kiyama kuma Allah ce la ta'tikum illa bakta ba ta zo muku sai bashiri wai abin da zai ba ku mamaki nan da shekarun baya ba sau ɗaya ba sau biyu ba an yi a gaban mu aka ce wai wata juma'a aka wuce kuna da rago an ce za a yi tashin kiyama wai mutane aka ba su labari juma'a mai zuwa za a yi tashin kiyama mutane suke sadakar mai na ai malam duk da aka ce maka za a yi tashin kiyama rana kaza Allah ko kamar wani Allah bai karba ba domin lokacin nan Allah ke cewa yau mai ati ba a du'a ya tara bika la yanfa'u nafsul imanu wa lam takun amanat min qabl in dai ana baka imani ba har yanzu ne sauran zati dai wallahi kai imani ba za karba ba kuma wai abin da zai baka mamaki mutane ba su abin da suke ba wanda ba su ba labarin ba wa musulmi ne to ko musulmi ya ba labarin ba haka bane bane musulmi kai bane da ba musulmi ba kai yanzu ba za ka yi aikin kirki ba sai an ce maka kiyama na juma'a mai zawa ce sannan ne za ka tashi kai aiki ka gyara abin da baka yi ba da wannan bai da fa'ida to abu na farko kenan a cikin biyar wa yunzilu ghais Allah subhanahu wa ta'ala shi ke saukar da gajimare mana shi ke saukar da ruwa shi ke sauko da ruwa a cikin hadari Allah yake ruwa babu wanda yake mana ruwa sai Allah kuma kai ma da ka kalli wannan aiki ka san fita a tunanin duwano da ka sani a zo cikin lokaci daya a cikin duniya da ruwa mai ɗumbin yawa irin wannan in ba Allah ba wanda zai iya wannan aiki dubban milimetar ake zubdawa metar kif ake zubda a ƙasa ruwan da zai suke garin da maganin kaɗai in ba Allah zai yi shi ba ina tsammani sitarkin da za a tare da dubban sitar ce kuma ba za a jike bai da kuke tsammani amma da ke Allah ne ke cikin 'yan mintuna sai a jike Nijar gaba ɗaya a jike Chadi a jike Kamaru a jike Najeriya a jike Libya a jike duk wasu ƙasashe da ke aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala to Allah shi ne wani na zira rais yake saukar da girgiji to tun da Allah yake saukar da girgiji shi ne ke da ilimi a kansa to ilimi na mai tiyo ba wani ya kan sha to yanzu mai tiyo da suke cewa za a yi ruwa da bakin kwarya gobe a da magaran sai a wari gari a da magaran ko na tsawa ba a yi ba to wannan abin da ya dace ga dukkan mai ilimi na mai tiyo idan zai ba labarin in Allah ya yarda akwai alamu da cewa za a samu ruwa a jiha kaza a yanki kaza mai yawa ko kuma za a samu ruwa amma ba shi da yawa sosai amma sai a ce in Allah ya yarda saboda in Allah ya yarda ne za a yi in Allah bai raushe sa sauriya mai ciwo za su ba labari za a yi ruwa a gari kaza ko ya tsawa garin da ba su ba za a yi kuma a yi wancan gari wanda ke nuna maka cewar lalle ilimin Allah ne akan haka ne to saboda haka mai ciwo ilimi ne wanda shari'a ta yarda da shi ilimi ne wanda yake na ganin alamu wannan ba laifi bane idan an gama shi da insha Allah kamar yanzu misali kaddara wanda a garin su ba taɓa yin ruwa ba idan ya zo garin nan lokacin damuna sai hali ya gamo bai san me kawai sai ka taɓa shi yawan Allah da za a yi ruwa a garin aka yi yayi mamaci wanda shi bai taɓa ne ba to su ba mai ciwo suna na'urori da suke hango musu nesa da kuma sanin alama ta yanayi shi ne suke yin hashashe da shi su faɗi kina a iya yin dace a iya yin kuskure in an gama da insha Allah ba a samu matsala ba abu na gaba Allah ce wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ne san abin da ke cikin mahaifa namiji ne ko mace ce wani zai iya ce maka a yo ayyar da iya ko suna ba da labarin namiji ko mace to saboda haka ilimin da ake magana a nan ilimi na hakika ko ko dan iya ko kake yau idan ciki ya shiga maka da yancin da zaka ce namiji ne ko mace masu iya ko ciki ya zama ciki ya girma halitta ta tabbata ake iya ganewa namiji ko mace saboda mai saboda alamar da take tare da su haka nan mai ciwo ana mai ciwo ɗan eko mai eko zai iya ce maka namiji ne ko mace amma ba zai iya ce maka ɗan aljanna ko ɗan wuta ba mai arziki ko matalauci amma shi Allah ya sani mai arziki ne kuma tsiyaci ne duk abin da zai yi ma Allah ya sani duk gaba ɗaya rayuwarsa Allah ya sani mutuwarsa Allah ya sani daskinsa tun kafin ya zo cikin ma a rubuce yake har yi zo ciki kuma a ƙarshen al'amarinsa ɗan aljanna ko ɗan wuta Allah ya sani akwai wanda yake eko ne sa haka babu ko to dan kusan ilimi na eko ne abu ne ake ganowa idan lokacin da ya kamata a gano ya kai dalilan da suke da wasu na'urorin da suke jiba musu hakan ne saboda da kenan kalmatin ya ga cewa wannan ya ci karo da abin da yake cikin wannan ayatan abu na hudu daga kuma وما تدري نفس ماذا تكسب غدا Allah ti babu wani rai da ya san abin da zai yi a gobe ga mu yanzu a zaune gari gaba da alwal misali gobe musamman mai zani muna iya mu program ta ce gobe ga abin da muke so mu yi in Allah ya ga dama haka za ta yi idan Allah bai ga dama ɗaya ma ba a yi ba shi yasa ka yi program ka yi bajal na lalata gobe kaga sai bulaguro ma sa daga gaba ɗaya kuma kai ba ka sani amma kai da abin da kai niyya za ka yi shi sa za ga mutum ya yi niyya ba ga ko mulki ka ga mai mulki ne iya tare da iko iya tare da jami'an tsaro iya tare da kuɗi iya tare da matsayi shi ne lamba ɗaya cikin ƙasa abin da ya faɗa ake a yi ko ba ka bane zai tsara ce ga abin da za a yi gobe kare ne gobe sai a shi ba kare ne na ka ga kenan a shi a nan Allah ta'ala shi ne kaɗai ya san abin da tabbas za ka iya yin shi a gobe in Allah ya so abin da ka so ka yi sai ya kasance shi za Allah ta wala ta kolan na da shi'in inni fa'ilun dalika gadan illa an ya sha kada ku wani abu ku ce za mu yi gobe sai zai kun gama da illa an ya sha da ku ce in Allah ya so in Allah ya zan yi kaza gobe in an yi baka da matsala in ba wani haka jira wancan in Allah ya so Allah bai so mu a shi ke amma kawai ka zo ka ce gobe zan yi kaza ko kana da ikon abin baka iya bi so da Allah da ke baka ikon da zaka iya yi shi yasa duk abin da zaka yi Allah bai so baka yi shi yasa ma min dabbatin illahu azmi min nasi ba ga fir'auna ba alƙawari kullum yake na hallaka annabi Musa kullum daukan mataki ke na hallaka annabi Musa amma yau za a yi gobe za a yi jibi za a yi bai hallaka shi shi Allah hallaka shi kaga ga al'amari Allah shi ya zo alkawarin ya tsaka amma shi bai kai burinsa ba sai Allah ya naka shi di ba daga lokacin da za a yi yakin badar yakin badar ya kai abu mamaki shi sa Allah ce yawmal furqan ranar rabe tsakanin karya da gaskiya abin mamaki yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yakin taho ba ba kayan yaki ya dauko ba kayan yakin ma da ke hannun ɗan tsirarai aure ba jama'a ya kwafi sun zuwa cikin mutum ɗari uku da goma sha biyu kaɗai ƴan kwamba na laraba ƴan fataki masu zuwa siyo kayan makka allah sun samu labari sun taho kuma shi ku allah ya ba shi izini akan abin da mutanen makka suka masa da kuma rashin imaninsu da allah akan iya da yancin da zai kwace dukiyarsu iya da yancin da zai yaƙe su wa zulalin da zai yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir ya mutu ya tsare yan kwamban nan amma wannan yan kwamba sun aika wa mutanen makka cewar da allah sallam ya mutu da na ta yaƙi zai yaƙe su suka ɗauko mutum dubu ba yan wanda ne kusan mutum dubu ɗaya da kayan yaƙi da shirin yaƙi yan uwa mutum dubu da wanda suke a shirye da kayan yaƙi da mutum ɗari uku da masu da kayan yaƙi ya kuke gani ta zo wannan yaƙi ba yaƙi ba ne so da an zo a yanzu ake gani kaɗai ta rutsa fuza shi da ku yanka ɗan da goma ku da kariya amma sai ne ba haka Allah ta'ala cikin kimarsa abin da ya gada ma yake fa'ala da mai to lokacin da su wannan yan kwamba suka aika mutanen makka abuja ne ɗauko runduna ta yaƙi uban girman kai ya ɗauko irin irinsa masu ƙin allah masu ƙin musulunci masu ƙin musulmi suka kawo a nan hari da mutum ɗari uku da wani abu to sai shi ɗan kwamba bayan ya aika wannan sai sake hanya sau da haka a ƙarshe sai shigo garin makka allah sanar da cin masara sai abuja da aka aika mai cewar a shi kenan ma ku dawo kayan ku yayi su sai ta a yi sun ƙarasa badar ashe ajali ya ce za su je badar a can za a yanka raƙuma a ci kuma za a sha giya kuma za a musu waka inda akwai zabiyoyi mata mawaka tunana an zo a yi waka a yi alfahari a yi shirka a yi saƙo kadai sai suka taho annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma al'amari shi ma bayyana gare cewar wa'incan sun kai makka sun gudu amma ga abu ya yi ɗauke da zamanin yaƙi sauran al'amuri kari allah sai mai da shi yaƙi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani da maƙiya allah sai ga shi an buga yaƙi mutum ɗari uku da goma sha baka kayan yaƙi sun ci nasara akan mutum dubu da kayan yaƙi shi ya sa wa nasiru illa min inda lahir azizul hakim nasara ta allah ce ba kayan yaƙi ba ne ba yawan mutane ba ne ana cin nasara ne saboda imani da allah sau da haka sai ga abu jahil alkawarin da ya ce an yi kaza an yi kaza ba wanda ya tabbata kadai sai ga shi a zube shi ne jagoran yaƙi kumandan na yaƙi amma ga shi an sassara an cire kan sai ga abu jahil iya hutar da a cikin jini an sassare shi wanzu ala sanar tura a jibo al'amarinsa abu laɗin mas'ud ya tarno abu jahil yara ƙanana guda biyu sun sassara shi yan garin madina yara ƙanana matasa suka zo duk suka watsa wannan garda kwarkin suka sassara abuja da suka yi tashi iya cikin jini yana wutar rai abula da mas'udi ta rushe shi ne ka sare shi to kaga ashe a nan ba dan kace za ka yi kaza ba kana kana da ikon da za ka yi za ka iya yi ga mutumin da yake yana da ikon abin da zai amma ba haka aka yi ba sai gashi kuma a cikin jini sai gashi ya ta yi lahira to saboda haka dan kace za ka yi abu ba tabbas ba ne ka yi in Allah bai so ba so da ka in Allah ya so ne za ka yi in Allah bai so ba yi za ka yi to sai abu na ƙarshe Allah ce ma sadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wani rai da ya san a wani gari zai mutu yanzu ku kalle mu a wannan masallacin amma ga wani ban wanda ya san inda zai mutu tana yiwa a Madina za mu mutu tana yiwa a Makka za mu mutu saboda haka abin da Allah ya rubuta in Allah ya kaddara mutu ya mutu kuma a garin da sai mutu a garin nan saboda haka kai ne ba kai bane zaka ce kuma duk inda ma Allah ya kaddara ba wai wannan da muka zana ba duk inda Allah ya kaddara ana zaka mutu shi ne abin da zai ba ku mamaki ilimi na Allah wanda ki ilimi ne kashin ilimi sai a yi Allah ya kaddara ya rubuta subhanahu wataala ga wai mutum ɗari uku Allah ya kaddara za su mutu a ‘yan ɗaya, a rana ɗaya, a guri ɗaya, kuma a cikin teku da za su mutu, tekun ma na indiya misali. To wannan mutane ɗari uku, akwai guda biyar a Amurka, akwai goma a Belgium, wani a Canada, wani a Togo, wani a Chadi, wani a Zimbabwe, wani a Rwanda, duk gaba ɗayan da suke sai Allah ya zaƙulu su ya haɗa su. wannan yana can wancan shi bai da ko titi kudin jirgi sai ka samu sai ala ka ya rubuta ka wallahi sai ka samu tun da Allah ya rubuta ka a cikin wanda aka rubuta a wannan gurin kuma yar jin kaɗai ne kuma yar jin kuɗe ne gaba ɗaya sai ka samu kudin jirgin nan ko ba shi sai an baka kai a ƙarshe ko satan waye kai sai ka ci saboda haka za ka zo ka samu kuɗi ka hau jirgin nan wayannan mutane za su haɗu gaba ɗaya a cikin jirgin nan suna tafiya ana hira ana dariya ana cin abinci an kunna tele har yanzu ku zo yadda za su mutu suna zuwa kan setin ruwan tekun ma na indiya da muka hudi cikinsa tana yiwa tsakanin da madari wannan birnin nasu kilo dubu ɗaya sun zo daidai kan gurin ajali ya yi a lokacin da jirgin zai kife ba wanda zai tsira haka allah rubuta ta sau da haka kaga wannan yake nuna wace wa matar yi nafsu bi ayi arzin ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu shi yasa kuke ga mutum ya zo bulaguro ko sai mutu a gari wani ma a tashi sai a kasida sai a mutu a nan allah rubuta mashi a farinsa wani tun da yake ba taɓa shigowa da makaran ba rishin da za ta ɗauko shi a kawo shi da makaran a riƙe shi a likita wani ma wajen wuciya da rishin da za ta sa a ratso da shi ba ma ɗan nijar ba ne amma allah kaddara a nan zai mutu sai ya mutu kuma abin da shi a nan shi sai allah ce wa mata da nafsu bi ayi aranta yanzu ku diwa ga akwai dan uwa a nan da muke karatu da Suleiman Allah shi kansa masa gafara nan da yan wata uku zuwa wata hudu akwai wani hori mai lahiya wanda yana yawan yin tambaya daga san waje yake zama ana cewa Suleiman ya nan nan yake zama nan gurin cica nan kullum tare muke karatu da shekara da shekaru a can nan tare muke da shi tare ake karatu da shi a nan kullum yana yawan tambaya an yi karatu haka ma yakan yawan bugowa iya can ma wurin sun ce mali neman kuɗi da ake zuwa sau da haka Allah ya riga ya kaddara mashi kashe lokacin sai tashi ya bar nan ya tafi can kadai sai aka aiko labari ya mutu kuma ta aka bude shi ke na kaga ma ta dinna su bi ayi arzin ta ba wanda ne da ta san inda za ta mutu ga mu a zaune mu san ba ina za mu mutu mu san menene sababin ajalin da dalilin mutu kuma ba ka sani cuta ce lahiya kalau ne hadari ne menene kai ba ka sani abinda Allah ya rubuta na kuma ka iya tafi shi yasa idan ana magana ilimi na Allah to ilimi ne wanda yake ba shi da iyaka to duk ilimin da ba na Allah ba ilimi ne muqayyad an kayyade shi dan abu ne gashi daidai kaza amma ilimi na Allah ban da Allah ba wanda ya san irin ilimin sa to kai yanzu misali diba dan adam tun da ke fadin duniyar nan kowanne an san Allah ya rubuta bajarkinsa da rayuwarsa gaba ɗaya da mutuwarsa da yarkin mutuwarsa da cutar da za ta kashe shi da ya ma 'yan mintunan da inda za a binne shi suwa za su binne shi wanda zai baka sallah ba Allah ya rubuta kai baka sani shi yasa duk abin ya ce Allah to ya sha wanda da kowa subhanahu wa ta'ala inna Allah alimun Allah masani ne wannan ilmi ilmi ne wanda babu ilmi irin sa khabiru ko bi bar labari da ma bismillah da ku gode sa
بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون to ce wannan sabuwar sura wanda ake ce mata suratul sajada wani akwai ambatan sujada a cikin ta kuma wanda sura ce wanda kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wayewar juma'a a sallar asuba wannan sura ke karanta duk tsawon nan nata a raka'ar farko raka'a ta biyar a ta'alal insan wanda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma a wata riwaya aka ce kusan gaba ɗaya sallar shafi kenan idan kaga Allah sallallahu ya canza to sai in akwai wani abu kenan kafin ka ga an canza sai a daɗe sai maka bace sai a yi watanni amma mu yanzu yau da kayan suratul sajada da suratul alata al insan sati na gaba kai wancan na gaba kai mutane su tsauri a masallacin ka wallahi ni da kaina na ga mutanen da waye ju- suna sallah a masallacin amma waye juma'a ya sake masallaci mutane abu na addini kokari ake a yi dubara dubara ba ta yi sai ka bi gaskiya sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta wannan sura saboda mai saboda hikimar da take ciki domin ana ambatan a- a- asalin halitta da kuma tashi na alkiyama kenan wannan sura za ta saurara maka duniya ga farko ga karshe kenan mai hankali za a maka abu a lokaci ɗaya ga ka ka zo duniya ga ka mutu kenan ai zai sa mutum ya gyara ayakunansa kuma musamman dama ita kanta kiyama ai ranar juma'a za ta tashi to sai Allah ta'ala ke cewa alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin Allah ce can sarkewa wannan littafi alqur'ani babu shakka cikin sa daga wajen Allah mahalicin talikai wannan aya Allah ta'ala ya bayani a kaka domin mutane da ya bu sayar da hakan ɗin ba wani kamar yanzu misali kai musulmi mai imani suka ce da mun yarda haka to kai ne kake da irin wannan imani akwai dubban mutane da ba su yarda Allah saukar da alkur'ani ba am yaqulu naftara Allah ce bari ne mutanen makka mushrikai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kirkiro alkur'ani shi yasa da suka ce annabi shi kirkiro alkur'ani Allah ce to kuma ku kirkiro mu in ya gaskiya da aiku laraba ne irin shi ku kirkiro don sai a kasa su kenan wani ke nace a shi ba shi kirkiro kenan wani ne kadai suke idan su biya bukatar su kuma su da kansu ba shi kirkiro ba kadai ne ana kokarin wanda bai gane ba kadai gane su sun san cewa idan mutane suka gane gaskiya aiki da su da ita shine ake ruwa-ruwa kan mutane su gane bal huwa laqu min rabbika bari dai alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangiji ka Allah ta'ala shi Allah ya saukar da wannan alqur'ani li tunzira qauman dan kai wa'azi ga wasu mutane alqur'ani Allah ya ce wa laqad yasanna alqur'ana li zikr Allah ya saukar da alqur'ani dan a gargadi mutane amma mu mutane suka juya kadai mutane tsammanin su ya saukar da alqur'ani ko dan mutane karkar biyan bukatar ka da shi saboda ka dan awa mutane wa'azi don kawo mutane wa'azi wanda ma a sahu min naziri min qabli kafin kai mutanen makka wani mai wa'azi bai zo musu ba na yan makka bai zo ba la'allahu ya tadu ko sa shirya wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya halitti sammai da ƙasai sammai guda bakwai gaba ɗayansu da ƙasai bakwai gaba ɗaya da abin da ke tsakaninsu duk gaba ɗaya halitta ne na Allah wa ma bai noma da abin da ke tsakaninsu duk gaba ɗaya fi sittati ayyamin cikin kwanuka guda shidda Allah ta'ala fa'alu lima yuridu halittar sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a gurin Allah bai kai sakon ɗaya ba amma Allah cikin hikimarsa sai halitta su cikin kwana shidda domin abin da ke nufi na hikimarsa a cikinta ba don wai ba wani abu ne wanda ya ɗau masa lokaci har a kai irin wa'innan lokaci a inna ma amuru idan a ranar shayar an ya ƙuna na hukumfin ba wai su ba ko da lintinsa sau miliyan allah ke so zai halitta bai kai sakon ɗaya ba a gurin allah To amma allah ya haka ɗin ne da yake wata shirka ta shi sun masawa alal arshi sannan Allah ya istiwa'i istiwa'in da ya dace da girman Allah akan al'adarsa kuma baka da yancin da za ka yi tawuri da mutane da daga nan sarsiya suka yi wasu suka yi tawuri na san rai suka ce sun masawa a yi istaula kamar da za ka ce ya mame ko ya yi rinjaye akan al'arshi saboda ka suka sai ce Allah ya daidaita ba kan al'arshi saboda a cikin tunanin su dama akwai wani hadari da ya shiga ciki na cewar a iya masarta Allah da bayansa amma kai da ka fahimci alkur'ani da suna dama kasan Allah laisa ka misali shi haka da wannan matsala su wannan matsala ta ɗauke su kai su wannan matsala to Allah ya suwa yau ne dace da girman sa akan al'arshi kuma babu kai domin Allah kaɗai abin da ya ba da labarin istawa al'arshi bai ba da labarin kaifiya ba kira ba da zamu gane ya ne ne ki malakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani majibinci ko wani mai taimako ko wani masoyi in ba Allah ba akwai wanda ya taimaka ba ba mu shi sai Allah wala shafi ba ku da wani wanda zai cece ku duk wanda kaga ya cece ka ko a gobe kiyama ne to sai in Allah ya ga dama cece ka shi yasa idan mu a cikin alkur'ani an kore ceto to an kore shi ne ceton da ba a samu izini daga Allah ba wanda bai cika sharuɗa ba in gwagwa an tabbatar da ceto to an tabbatar da shi ne wanda ya cika ka'ida shi yasa mutane masu biyan bukatu wasu talabe suka kore ceton gaba ɗaya suka fake da ayoyin da suke kore ceto fuskali saura ba suka haɗa wasu ka suka tabbatar da shi kowa ba suka bashi su ma suka yi abin da suka ga dama afala ta tazakkarun shin ba ku gargada yudabbiru al'amura min as-sama'i ila al-ard Allah shine ke tsara al'amuran ya shirya dukkan wani al'amari da zai kasance daga sama zuwa ƙasa duk abin da ke kasance inda Allah ya ga dama ne iya da cikin tsara al'amura na Allah wannan zaman da muke a wannan wuri Allah ne ya kaddara ya sanya hakan da take kasancewa babu iko mu zo domin inda ba da haka Allah ta'ala ya ga dama da ba za mu iya zauwa ba sun mai arju ilai sannan wannan abin da Allah ya tsara ya kasance kuma abin da aka yi hau zuwa ga Allah domin dukkan ayakunan da ake aikata suna yin tafiya ne zuwa ga Allah ilai ya sa'ad da kalimun tsayibu wal amru salih yarfa'u duk wani aure tsarki yana zuwa ne yana sama zuwa ga Allah shi yasa malamai suka ce duk kalmar da take nuna haka ita tana nuna ɗaukaka ta Allah akan bayansa amma sai ga wasu mutane yan daba sun ce ai ba a ce ba Allah yana sama me za a ce sai suka lalabu su ba wasu ka ce la fawqun wala tahtun bayya sama bayya kasa wala yaminun wala shamal bayya dama bayya hagu wala sharqun wala garb suka ce bai gaba sai yamma sun kore shi gaba daya wasu ka suka ce yana ko ina to wannan kowanne ya bar karantarwa ta alqur'ani da sunna Allah ta'ala yana saman bayinsa Allah madaukaki ne akan bayinsa to shi yasa ake cewa zuwa gari shi ke hawa fi yawmin kana miqdaruhu cikin ranar da gwargwadon ta alfa sanatin min ma ta'uddun shekara dubu irin abin da kuke lissa na shekaru na duniya ta bismillah ma
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
sai Allah subhanahu wata'ala ke cewa zalika alimul ghaibi wash shahada wancanan wanda ake ba ku labari wanda ke irin wa'annan abubuwa da aka gana mana a baya wanda muka ce Allahu ladhi khalaqa as-samawati wal arda hada zuwa nan wanda yajribu al-amra min as-sama'i ila al-ard shine Allah ta'ala masanin gaibu abin da yake fake shi kadai san gaibu wanda shi ko wanda ya san gaibu shahada da abin da ke bayyane mu na bayyana ba mai muka sani dan kun duk abin da Allah ya sanar da mu shine kada muka sani abin da aka sanar da mu ba shi mun ma ke da ko ina shine al-aziz sarki mabuwayi wanda ya fi karfin kowa shine kuma ar-rahim ya tausayi kaga Allah ta'ala ke da yace al-aziz wanda yake mabuwayi wanda ya fi karfin kowa wani zai iya sarewa sai sai ar-rahim kuma munan da an ce maka azizu kokari kake ka azabtar da bayan Allah to shi kuma Allah gashi azizu ne amma kuma arrahim mu shi yasa kuke ga anan musu diya dan adam in kaga ya yi shiru bai yi wata hukuma bai samu matsayi ba shi yasa yanzu mutum da ya samu matsayi ya samu ɗaukaka kawai kokari yake ya fara azabtar da bayan Allah bakar da kai haka lokacin da kake da ikon da za ka yi abu lokacin da ya kamata ka yi ko lokacin taushi daga mu yanzu a nan mutum yanzu kamar a irin tuki da ake an zo bakin ko su tafka wani abu wani ya ƙi maka su tafka sai zo dan buga maka moto da ka ga dan marora marora ne da ana rike ka ka ga ka iya buge shi amma ga sarki can kato ne on ji kai da ta ji kai ba ku lokaci eh ka ga dan ka ba ka iya bane ka ta uba ku isar wani bawan Allah da haka ta gama su a circulation cikin mota aka kusa buga to sai ashe shi wancan din motar ce take da dan rami ashe ƙato ne ba ƙarami ba shi kuma wannan bai kai shi ba ƙarami ne kaɗin sai yake rigima ya bige shi shi ko iya cikin mota iya ba shi haƙuri ana rike shi daga nan jama'a shi ko hutsawa ma bai yi ba da ya matsa da ya ga iya hawa ba haka ba so yake ya tarra ya ciki kawai sai haka zai mutu da ya hawa mutuwa juru sai ga abu ya kasa ƙarewa ya ga ƙato ne sai da kan shi ke mai da shi dan sarka hoto to kaga dan adam idan ya kaga to diya za ga idan bai haka nan din ba saboda ya rasu bai iya to shi Allah ta'ala shine aziz kuma gashi arrahim saboda kaga munin da an ce aziz tsoro zaka ce to arrahim shi Allah kadai ke da wannan sifa gashi iya da ikon da zai maka amma tausaya iya da ikon da zai kama kai kyale ka muku an ka kama kama ba to abin ya yi ƙarfi shi sa ko ɓarawa ya duro gidan in ga gasar kejin kaso ne tsari kake ya fita ko kai iya amma idan marole marole ka riƙe ka ga kenan dan kaka iya riƙe shi saboda haka Allah shine al-aziz shine ar-rahim allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala shine kyautata halittar kowane abu ka riba ga halittar dan adam Allah ya kyautata halittar dan adam ya fi kowace halitta kan halitta riba ga ɗan adam ƙawazi da shi amma kuma duba tahiyar shi gwanin kyau tahiyar wata ta burge ka in yana tahiya ɗan adam da ƙawa da yake tahiya zahiri lalle hakika da ƙawa biyu amma zahiri da ƙawa da yake tahiya tun da ɗaya ɗauke ta yake ko ba ka bane ai ba irin ba irin mai moto bane ɗaya ai moto shi duka a ƙasa suke ko amma shi ɗan adam ai ɗaya ɗaga ta yake to sai ɗau kilo 100 a kansa buhu na kilo 100 kuma ya rika tahiya a kan kawano ke tahiya ɗaya ce suna ɗage ɗage ɗaya da ke kiran duka nauyin a kan nawa ke amma ko baya yin haka ya sha in da moto ne kai haka na faɗuwa sai wani ke nawa ko mota da ka ba da nauyin ya koma gefe da faɗuwa sai amma ɗan adam zai ɗauka kuma ya nauyin yana gefe ɗaya kuma amma ba faɗu kenan kaga wannan Allah ke hakkyauta ta halittarsa to haka nan sauran halittu sai ga Allah ta'ala cikin hikimar sa yi gwanin kirki ba su ta ɗauko tattabar kamar haka baka ci ta ganta gwanin kirki haka Allah ya in ka ɗauko mace je warkiya ki amma tsoron ki ga shi yana warkiya in ka gaji mace ji warkiya ki amma kuma tsoron ki to Allah shi ne kyauta talitar kowane abu wa bada khalqal insani min tsayin Allah shi ne falita halittar dan adam ne annabi adam alaihi salatu wasallam daga laka sun mata ala nafsu da sannan Allah ya sanya zuriyar dan adam min sulalatin daga wani abu da yake ba da halitta ma'ana wani awa wani awa wani awa da ya fi nufa ta bane min ma'in mahi daga wani ruwa wanda yake mai rauni dan adam asali shi kaga laka shi baban sannan sauran zuriyar ta annabi adam daga wani nufa suke kasancewa amma wannan ɗan ɗigo na nufa ɗin nan da wannan ruwa shi ne ana nan ana nan sun masawahu sai Allah ya daidaita shi wani faka fi yi ne ruwa musa mashi da asali ɗigon ruwa da ke shiga cikin mahaifa babu komi a cikin a wani lokaci kaɗai shi ne wani ko ba wanda ya wani ɗan ƙisin amma kuma yana nan a cikin mahaifa har ya koma jini har ya koma tsoka har a sa mashi kashi sannan a turo mala'ika ya busa mashi kashi kuma ka duba ga ciki babu oxygen a ciki amma kuma Allah cikin hikimarsa ya rayu a ciki har ya rika girma har ya rika motsi in tagwaye ne mata ta su ya ka rike kamar suna wasa ba da juna za ka tsaye zai rike zira motsi Allah mai hikima wani lokaci sai a yi masu biyar a ciki a cikin mahaifa lokacin da Allah ya kaddara lokacin hutawa ya kuma ya hutu shi kuma ya hutu shi lafiya kalau in ba Allah ba wake irin wannan aiki kai ka iya zama a wannan irin wannan guri ba a lalace ba ba ga abinci in ya shiga yan awuwa ne ke amma ya lalace sai ka mance ma wani irin abinci ne wani amma ɗan adam ya zauna a cikin ciki kuma a kare shi ya rayu kuma ya hutu lafiya kalau wannan aiki ne na Allah وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كما الله يسني muku ji ji na dan adam yake yana saura yana ji kada hikima ce ta Allah idan ka kamo kurma ka leƙa kunnen kurma ka kira mai ji ka leƙa kunnen shi sai ka rasa bambanci amma shi yana ji shi ka gani shi tana yiwa ma kunnen mai ji yana zuja mugunya amma ras ya yi ka ji kuma yana yiwa kullum kurma lafiya kalau babu kwami a cikin kadai ka amma kuma bayyana shi shi ne ke nuna maka cewar Allah ne ke haka da kamata a ce shi wanda mai mugunya bai shi shi ko wancan laya kalau yana shi amma kuma shi bai shi shi wanda yana shi hakan Allah san ya muku gani in ka kalli wani makawo ka kalli idan shi Allah baka ce makawo ne idan shi ya fi naka kyau wani idan shi za ga iya cikin rami cikin lungu ba a ganin shi da kyau kuma ya yi ja kuma yana ruwa amma kuma ya yi ga gani abin da baka maki kai ga naka idan rako rako amma kuma baka gani sau da ka dukkan wannan aiki ne na Allah kina Allah ta'ala shi ne ke ba da damar wa'annan gaɓoɓi shi yasa manzan Allah su sallam a kullum cikin azkar na sahiya da murisi sai ya roƙi Allah ya bashi kariya akan gaɓaɓuwansa musamman ya keɓanci wannan gaɓa guda biyu ya ce Allahumma afini fi badani Allah ka bar lafiya a jikina Allahumma abini bi basar da fi sar'i Allah ka bar lafiya a jina Allahumma abini bi basari Allah ka bar lafiya a ganina la ilaha illa anta saboda muhimmancin ji da gani yan uwa baka sanin muhimmancin ji da gani sai na kasan gani yanzu ya kuke gani da muke zanen nan muna kallon gabanmu lalle aka ce mutum bayya gani wannan gurin ba sai an kamo shi an zuru shi a wannan ɗan cikin gurin nan ko ka shigo da shi za isa ya tashi zo nan ba sai na faɗi mutane na faɗi dole an jayo shi amma ka in ka tashi daga nan kana nan sai ka tashi ka fita nan dukkan inda kake so ka wuce ka tafi ka ɗau moto ku ta gudu ka ɗau mota cikin duhun dare kana gudu Allah ne ba mu muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da wannan ni'ima tare da mu kuma ya mana dace da aiki da ita inda zai yarda ba ƙaramin kyauta ba ce Allah wani dace da godewa Allah yadda zai yarda da godiyan nan da wancan ga uwa da ya bamu haka nan ka duba ga kurma kada idan mutum ya kurunci shi ke yanzu an tsara duk abin da ake bai shi idan ana karanta alkur'ani duk yadda kuke ji ana wannan maganar ki zai ku sa abin da ake kada yana zaune na kallon zai ji abin da mutum ai wannan gaba ta kai ni'ima saboda kuma wa Allah godiya akan wa'annan gababuwa da Allah ya bamu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara kare mana wa'annan gababuwa kuma muna roƙon sa ya mana dace da amfani da su ta hanyar da zai yarda duk wani abin da Allah ba zai yarda ba idan muka yi amfani da su Allah ya kare mu da mu yi amfani da su ta wannan hanya qalilan ma tashkurun Allah ce sai dai godiyar da kuke wa Allah kwarai ma kaɗan ce kaga ashe da yake ni'ima ce ya kamata mu wa Allah godiya shi yasa muka yi godiya a nan kuma na ƙara godiya Allah godiyar da Allah zai rada ita to malam ya za mu samu gudun da za mu tsaya ni wani wanda za mu tsaya ne mai
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون
sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kalu kafirai mushrikai suna fara suna cewa a iza dalalna fil ard shi idan muka bace a ƙasa ma'ana muka mutu aka binne mu naman ya zabge ya lalace tsutsa ta cinye ya zama ƙasa ƙashin ma ya diddige ya zama ƙasa kuma yanzu a inna da fi khalqin jadid a ce mu za a sake mota halitta sabuwa wai ya za a yi su mutu kuma ta da tunanin kiyama su kada ba su da hankali in ba rashin tunani ba da rashin hankali amma wai kar mu ɗauka ma ka kalli nassi na alƙur'ani ko kalli nassi na sunna a'a mu kyale mutum ma a tsananin kafircin shi kafirin ya kamata ya aiki da hankali tun da da zai babu kai ba san da sai za ka zo duniya ba amma yau aka waye gari ga ka aka yi shin yanzu wanda ya yi ka da babu labarin ka shin abin da ya gagare shi ko ya sake ka da bayan ya yi ka a inda ma a ce abin zai gagarar da ya ce yin da zai gagara to ya yi ka ya gagare shi ba kuma sai kai gagare shi shi ta za ka gane shi ko kafin baya da hankali ba ka ce kada yi rishin hankali ne irin wani domin dan adam ya fita daga tunanin shi dan adam tunda inda akwai tunanin ka na dan adam baka aiki da nasi to ya kamata ka yi tunani ka yi nazarin kashi to da ai babu ne da aka aka yi tunda na tabbata gani an yi ni na yarda suna da za ta da kuma malamai suka ce duk wanda ya ce ba a tada shi ba ya ce ba ya mutu ba a duniya akwai mai shakkun da ya mutu ba duk lalatar nasara da kafirce shi ya rabu zai mutu shi ya sa ma in ya tara kuɗi sai wasiya ce a baka ran shi in ya mutu a baka ran shi a wani ya rabu zai mutu kenan bai taɓa yarda da cewa ba zai mutu ba ya rabu zai mutu saboda ya ga iyaye da kakare sun mutu ya gani akwai lokacin da ake ana mutuwa kuma da sare ya yarda cewar mutuwa ba ta tsuwa ba tare to da ya ga yara suna mutuwa wannan ko arnancin mutum ya yarda cewar mutuwa ba ta tsoho ba ce shi yasa mutuwa ba ta mara lahiya ba ce mutane suna nan a gidan likita amma wasu sun je ganin su kuma su mutu su ba su dan jiya ya mutu ya bar mara lahiya idan ita rashin lahiya ba suke kawo mutuwa ba mutuwa lokaci mutum nawa suka daɗe suna fama da ciwo har an san su amma kafin su mutu dubban jama'a suka mutu a gaban irin su musulunci idan kan kawo mutu lokacin ka ba ta yaro ba ce ka an zojiya mutum ya ce kafin ya zira falon lahiya nan wani ma ya ce ba na shekarar 85 ina da shekarar 25 kenan zama na sassin kada sai ya abin da ya gada ba shi ko bai san ba yanzu ba ashirin gare shi ba ashirin da ɗaya zai kadai Allah ya rubuta ashirin da ɗaya zai sauran shi ɗaya iya sauran sauran sattin shi ya sa wani malami sun wasu abiyat da iya magana akan mutuwa lokacin da kita inda almununa hiya sabiru fa man yakun lam yantahi bi rijli fa ka an kadi yace mutuwa ita ce hanyar kuwa duk wanda bai zo da kawai shi ma sai kamar ya zo to shi ne cikin abiyat da yake cewa بين جواد الماء يهدر لهوه ليجوزه إذا هله وتملحته sai ɗauki mutum kamar mutum da ya hau doki da su kuwa wanda an ce kilo goma ne za a yi an kawo tuta inda za a je ka sako doki ina kake ne za ka can ko shi ne ce bai naja wajin mari dokin mutum yana gudu da ya juzo da ya ƙetare wannan gudu ya ce iza hallahu wata manhali sai ga shi ya waɗa ramin kabari kana sukuwa kana zan shekara saba'in kakaya kakaya kakai ga wani da ka cire sauka wani ba kai ba wannan lokacin inda aka rubuta inda zaka a nan zaka mutu shi sa mutum zai ƙetarewa ranar da Allah ya rubuta mashi gamu a gaban a cikin masallacin nan amma shi Allah da ya ja komai an yi programme an kare ba mu san ba waye na farko ba mu san ba na biyu da mun san na farko da sai mu zo mu jajin tabi tun daga yanzu musan na biyu ba musan na uku musan na ƙarshe ba ba dai mutum bravo za a wani da na ƙarshe ku saboda kaɗai shi kuma Allah ya sani ga muna zamane Allah yana kallon mu amma ya san ga na ƙarshe saboda kalka ga wanda yi ka kwanaki ka ce a shi ne a yi shi zai fara tafiya a a a hankali a musan a musan a musan saboda haka al'amarin Allah shi ne kaɗai sani shi yasa wanda yake nuna mu ce gina mutum tun da wuri sai gyara aikinsa tun da dai kai baka sani ba baka san bayani ne za a yi kenan ka gyara baka da labarin cewa yau ko gobe yasa ya ce idan halla huwata malhali sai ga shi an haɗa ramin kafa mutuwa akwai wasu ƙabila ana ta mazbanin sata an ce gwanan yaƙi ne su in suka je kullum suna cin nasara suna kashe ya mutane shi ne wani malami a cikin wani abu ya yake haɗin mutuwa yake ce ara mazbanin sata na fi gulwa iya idiman alagar bin misalin misjadi su ma mazbanin sata na wata ne kawai gari ya ga mazbanin sata da za a ƙasa yau haka ne ne ba gwani gwani wata raba shi ake daga abuga da kasa ba ya gani ne ran a zuga kasa to haka take kadai in kaga lokacin baka kai ba lokaci ne bai ba ke nuna nuna cewa dan adam ya gyara aikin sa bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun Allah sai bari da waɗannan mushrikai kafirai suna kafirta ne da gamuwa da Allah su bi sai za su gamu da Allah ba to da ai dole su yi gaba da Allah game da aikin da suka aikata wala ya tamannahu abadu bima qaddamat aydihi ba za san gamuwa da Allah shi yasa suke musu akan za su gamu da Allah shi kuma wannan ko sun so ko sun ki dole ne gamuwa da Allah bar ma wanda muke magana ba yau ba sun gamu da Allah su Abuja da wani tsargiranci da su yi a maka ba suka yi rishin mutunci ana kiran su ku yi imani da Allah suka ce ba za su yi ba ku gyara ayyukan suka ce ba za su yi ba ku yi tsoron duniya suka ce ba sa tsoron duniyar sau da aka sai ga wayannan mutane a zurde a yakin badar da su a zurde a cikin duniya ta kare da su shi yasa aka ce duk mutunan da ya sake ya rungumi duniya to sai ta dora mishi ya tsana mai ta walakance shi a cikin mutane in dai duniya ce ka zaɓe ta kace kai kun kulla da kai da ita to ita dama abin da ta yi niyya cin mutunci wanda yake sanda ita duniya abin da take su karkaɗan gudunta to yanzu za ka za ta rika zo maka ba ku lura da wani abu ba yanzu ko kuɗi wannan in ka matsa san shi sai baka wahala amma in kana dan ana kawo kana a dan bari a bari sai ya rabe ka da gudu shi yasa ai ba wuce da ke wayo gare shi yace da duniya bin da ake da gudu bi take da gudu ana tserewa yanzu kuma ita ake bi da gudu tana tserewa da aka nuna ana santa kaɗai sai ta sheka da gudu ake binta amma da bin mutane take shi yasa ko a yanzu in duniya kana dan nesa nesa da ita to za ta zo maka ta faɗi ta ce gani amma in ka ce san ta kake to ka shiga uku in dai kana nesa da ita to za ta zo amma da ka rataya ta a cikin zuciyarka ka ce he ita to kuma yanzu ka ɗanɗana wahala ke shi ne ake ba da labarin wannan babban malami na tafsiri na san kun san shi al'imamu shingidi imamu shingidi wani malami ne babba na tafsiri idan mutum ya karanta tafsiri ne imamu shingidi za ku yi mamaki ya ciki abuwa wani bayani wannan malami malami ne dan afirka wannan mutane ya yi rihila daga nan ya biyu cikin afirka ina ga ya yankin nan namu a kafa ya ce saudiya kun san da da ruwan da ya je maka inda so ga malami ne ba sa mai shaidawa suka rike shi zama shi ya aifi manya-manyan malamai ya karantar da manya-manyan malamai wallahi baka san waye shi bidi ka karanta littafin shi iya da tafi iya irin su azumin damir da rina su ifritiya da sauransu wannan malami idan ka karanta tafsirin shi aka ce kadai za ka gane cewa duk littafin shi ma karanta za ka gane irin littattafan wa'incan magabata na farko farko haka da san shi baka ce ba irin malamai ne na baya-bayan irin abubuwan da Allah ya ba su to wanda bawan Allah imamu shindi har ya mutu zai iya bambanta kuɗi wannan yan nauce wannan yan nauce kawai ma kawo a jiya su abin da ake shi ne ma wannan yan nauce yan nauce mu ku yanzu malami da ka bashi kuɗi ya shiga ɗaki ya iya haka iya kyaurin da buga abin ne idan da kalar ashe kuma wallahi muna yara mu da kanmu mun ga iyayenmu da kakannin a haka sai a kawo kuɗi a basu amma wallahi bisa ƙirga kawai su daga ƙasan ban kaɗan tabarwa su daga su tura shi ga kuɗin ya zo musu ba wai na mutane ba irin wani kuɗi na wasa amma lissafa shi ma ba sai kaɗai daga tabarwa suke su tura a gaban idan mu wannan muna yara sau da haka amma mu yau ya kuke ganin malami da an ce kudi ya zo shi to bai da ya shiga daki sai ya kulle sai ya ji ba wanda ke shigowa wani ma sai cikin dare to kaga kenan dole ne duniya ta baka wahala tunda dai ka rige ka saka a cikin zuciyarka shi yasa kenan kaga a nan kana malami ka koma kuma ka koma kana bin hanyar da ba ta malam to da kai kaɗai ta kowane hanya kuɗi kake su to wannan bawan Allah haka yi rayuwar shi gaba bai ke bambanta kuma ya haifi ƴaƴa irinsa masu irin wannan aiki ka riba gashi ɗan shi shi ne babban malamin tafsir kai wannan bawan Allah abin mamaki a garin Madina ya zauna amma sai gashi a garin Madina har zuwa yau gidan su ne gidan tafsirin Alƙur'ani zuriyar su ne masu tafsirin Alƙur'ani dan shi ma yana karanta mana sha- muna zuwa gurin shi karatu a harami dan shi ma shi ne babban malamin na tafsirin Alƙur'ani haka mutane suke dasa alkhairi a gidan imam shigiti ana zuwa a kawo a- a raba littattafai masu ɗumbin yawa na miliyoyi kan kuɗi za a zo kadai a cikin irin abin da suka bari na wakafinsu aka a buga wa'annan littattafai a zo a yi taraba dubbai a zo a shiga ɗalibi a yi taraba katan katan kamar irin wannan ne hamarin ansari babban malamin tafsiri ya yi wannan malamin hadisi shi ma har yau gidan shi gidan shi fami ne na- na- na hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. a garin Madina a wani lokacin gidan shi ne babban gidan nan har yau gidan shi gidan da matan zaka yana da dan shi Abdul Bari yake shi shi malami ne na hadisi na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman bangaren takhrij malami ne kuma wanda yake ya san usulubi na karantar da al'umma malami ne kuma mai ɗabi'a da akhlaq da halaye masu kyau masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wa'annan bayan Allah kullum kokari suke su shifka alheri suka shifka alheri kuma alherin ya bi su so da haka babu abin da za a yi a ce mutum yau ka bar zuriya irin zuriya ta gari wani ce yau ka haifi ɗa ɗanka ya ga irin wani kyakkyawar hanya ke masai kawai Allah godiya ka yi murna da cewar Allah ne baka irin wani shi yasa na taɓa kuɗi sar wani bawan Allah ya ko na da taɓa kuɗi sar shi wani bawan Allah bashi da ɗako ɗaya sai zo haram akwai tsakanin inda ake ɗan sa bakin nan ana tsotsa wanda ba wanda ke jagoran shan nono hajar aswad da kowa duka da wuce ɗan metar kaɗan haka da wuce metar ɗaya da rabi zuwa metar biyu sunan gudun bultar ne ne da ake addu'a Allah ya karba mutane addu'a sai wannan polis da yake kula da wannan harka ta wannan wuri sai ji wani mutum ya zo mutazin tsakanin kowa da wannan wuri yana roƙon Allah yana cewa Allah ka bani da Allah kowa iya da da ni ban da da Allah ka bani da kada yake kallon wannan bawo kada shi kallon shi yake iya ta addu'a Allah ka bani da ko ta sawa yake Allah kowa iya da da ni ban da Allah ka bani da shikenan yanzu wani bawon Allah ana nan ana nan wani polis wata nan a wannan guri ya ibe yana aiki shekara goma sha takwas da wannan addu'a kaɗai sai ji wannan mutum ne kaɗai sai ji mutum yana cewa Allah ka kashe wani ɗan da ka bani Allah ka hallaka shi sai ta yi ɗaya kwara mishi ibe kalle shi sai bi wannan mutumin shi ne ai shekarun ba da daɗewa da shi iya roƙon Allah ba shi ɗan kaɗai sai ya sauko ya sa wani gudun nashi ya kama hannun shi ya hudda shi ya hida ya ce bawan Allah ba kai bane shekarun bayan da shi ana kana roƙon Allah ba ka dace iri ne matsala a yi ɗan ashe ɗaya a yi ɗan shaye-shaye ba sallah ba salati sai shaye-shaye sai aya kuna marasa kyau babu kyau da aka faɗi wannan wannan an waɗe maka wani ne da ciki sai da ya kai uban yake neman Allah ya kashe wannan ba sai wannan polis ya ce su ka ka cuce ɗanka sau biyu ka cuce ɗanka wajen lokacin da ka adda baka ce ba Allah ka banda na gari ja kaje Allah ka banda yace ka ka cuce shi da yake yace yanzu ka cuce shi da bi kana ce Allah kashe shi to abin da zan ma nasiha yace ka koma gurin da ka roki Allah ya baka ɗan ka koma ka roke shi shigar maka da shi yace ko baka roke shi shigar da shi sai ko mu Allah ka shige wannan ɗin da ka bani Allah ka shige shi yayi addu'a wannan wuri sai ga wannan mutum wannan lokaci ya sake dawa iya neman polis din sai ne samu shi yace ka san wani abu mamaki yace wallahi ina komawa gida lokacin da muka rabin nan da kai yace ina zuwa na sarda ɗana sallah ko mi duka wani abu na sako ya bar ya shi sai na ce mishi ɗaya na tambaye shi tun yaushe ka- ka koma kake sallah kake kaza ya ce ka ga rana kaza ya ce a lokaci kaza kaɗai da ya diba sai ya tuna lokacin da ya addu'an nan a kai tsaye ƙarkin da ya addu'a Allah shirya da shi sau da ka yi shiri shi yasa in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah ya baka zuriya ɗa na gari eh Allah ya baka ɗa na gari kada ya baka ɗan da za ka ga kuka kana fatar ya mutu kullum kana kwamsariya in aka kira ka kwamsariya gobe jandarmeri kullum kana ramuwa ka shiga uku in ya zo gari ka shiga uku sau da aka amma Allah ba ka zuriya ta gari su dole za ka yi murna to Allah ya mana dace da zuriya ta gari kuma Allah shirye da mu gaba ina ga anan za mu tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
على ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا حسنا ادعاء الزواج اللهم اجعلنا